الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin uku ga watan juma'a da akhira shekara ta 439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha tara ga watan biyu shekara ta da sha takwas. lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna bulugul maram na ashekul imamul hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai shi na halatta cin yankan ahalul kitabi kwarai nassi ne na alkur'ani ya tabbatar da halaccin cin yankansu matukar abin da suka yanka abu ne wanda ya halatta gare idan aka ce ahalul kitab su ne yahudawa da 'yan musha sun samu wannan lakabi a sababin kasancewar annabawan da Allah ya turo musu ya saukar da wato wasu manyan littattafai daga cikin littattafansa waɗanda su yahudawa asali mabiyan annabi musa ne alaihi salam banu isra'ila ne bayan wucewar annabi musa alaihi salam suka kagi yahudanci annabi musa ba da yahudanci bai zo iya abin da ya zo da shi shine musulunci kamar yadda su nasarawa mabiyan annabi isa ne alaihi salam su ma su suka kagi wannan tafarki bayan wucewar annabi isa annabi isa iya addinin da ya zo da shi shine musulunci kamar yadda nassin alkur'ani ya tabbatar mana don haka in aka ce ahalul kitabi ya takaita ne ga yahudawa da nasarawa duk abin da suka yanka indi dabbar da ya halatta muci ne wannan halaka ne kamar yadda ubangiji ta'ala ke fada a cin cikin suratul ma'ida al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum ubangiji ta'ala ya ce alyawma uhilla lakum at-tayyibat a yau an halitta muku dukkan wasu abubuwa waɗanda suke daɗaɗa waɗanda suke tsarkaka ku sai ce wa da'amul ladhina utul kitaba min qablikum abincin waɗanda aka ba su littafi gabaninku hillul lakum ubangiji ta'ala ya ce halaka ne gare ku wa ta'amukum hillul lahum kuma abincinku halaka ne gare su don haka wannan nassi ne na alkur'ani wanda yake tabbatar da halaccin cin yanka na ahalul kitabi ga musulmi amma ka tabbata cewa ba kitabi ne amma in ba ahalul kitabi bane baya halatta cin yankansa na'am wannan mutum uku ne suke sallah to na baya ya uzuri ya kama shi daga cikin mamu ya wuta shi limanin matsawa zai baya ci gaba da sallar ko shi zai ci gaba
wani misali limami ne ke sallah da mamu biyu a bayan shi ɗaya daga cikinsu alwallarsa sai ta warware liman zai yi baya ko shi mamun zai yi gaba yadda ya sauƙaƙa idan akwai inda shi mamun zai yi gaba sai ya yi gaba ya koma damar limami ya koma wannan ya koma damar limami an gane ko in kuma a gaba babu wata tazara babu wani wuri kenan shi limamin sai ya yi baya domin ya tsaya kenan tare da wannan kenan duk yadda ya sauƙaƙa shi za a yi
sallar tasbi shi daga subhanallah zuwa wala haula ne sai ta koko barkin wallahu akbar ne iya abin da ya sauƙaƙa na tasbihi shine ake in ma subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar bakin nan ko kuma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi in ma shi mutum ya takaita akan shi zai iya yin salatu tasbihi da shi na'am
yana halitta sun musulmi in kirista sun ne ce shi
baya halatta wato waɗanda ba musulmi ba misali wai kirista su gayyace ka a wajen wata sallar su baya halatta haramu ne darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin kitabu sala wato mun gama baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen sallar juma'a kai tsaye yau za mu tashi sabon wani babi قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء صل- صلاة الخوف أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه وهذا لفظ مسلم ووقع في المعرفة لابن منده عن صالح بن خوات عن أبيه رضي الله عنه malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hukunce-hukuncen sallar tsoro da kuma bayani game da kaifiyarta lafazin alkhawf wato kishiyarsa shine al'amu idan aka ce tsoro kishiyarsa wato shine kenan aminci kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa can cikin suratun nahal wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makani fakafarat bi an'ami Allah فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون haka kuma yake faɗa wa adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna haka kuma ya faɗa allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf kenan in aka ce al-khawf kishiyar shi shine al'am kenan in aka ce tsoro kishiyar shi shine wato amintuwa kenan ita wannan sallah an danganta ta ne zuwa sababinta wani sababi wanda yake banta da ita an gane don haka ake cewa salatul khawf sallah ta tsoro kenan wanda sababin abin da ke sa a yi sallah akan wannan kaifiya shine sababin abin da ke samun jama'a ta musulmi wato na firgici da tashin hankali don haka yaƙi ake kiran shi da alkhawf ita wannan sallah ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta ta saboda wata hikima tare da cewa hikimominsa suna da yawa na daga cikin hikimomin da malamai suka ambata Allah dai shine mafi sani game da hikimominsa hikima ta farko shine sauƙaƙa ma al'umma don Allah ya sauƙaƙa ma ita wannan al'umma domin duk wani abu wanda zai iya zamantowa akwai wahala akwai tsanani akan to ubangiji subhanahu wata'ala ya sauƙaƙa mana shi kamar yadda ya ce yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra hikima ta biyu shine kiyaye wato salloli na farilla a lokacinsu maimakon a jinkirtar da sallah sai bayan lokacinta ya fita sannan a yi ubangiji ta'ala da hikimarsa ana cikin tsananin tsoro na yaki ubangiji ta'ala sai ya shar'anta cewa ga yadda za a yi sallah tare da cewa ita wannan sallah nassi ne na alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya tabbatar da ita daga cikin nassi na alkur'ani shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum qa'ifatun minhum ma'aka waliya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا هزرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة الآية wannan aya na cikin suratun nisa ita ce asali game da shar'anta ita wannan sallah wadda ake kiranta salatul khawf dalilai daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa insha Allah ta'ala za mu ga wasu daga cikinsu domin ita wannan salatul khawf kamar yadda malamai suka yi bayani ta tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wasu wurare guda hudu manzon Allah ya sallaci salatul khawf akwai wurin da ake kiran shi baɗinu nakhla baɗinu nakhla yana wato gabas maso arewa wato ta birnin madina a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci ita wannan sallah salatul khawf wuri na biyu shine usfan usfan yana kan hanya wadda ke tsakanin makka da madina kenan hanyar makka da madina daga makka idan ka fito za ka yi tafiya sai ka yi tafiya kilo 80 za ka isa wannan gu wanda ake kiran shi usfan nan ne wuri na biyu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci salatul khawf wuri na uku wato shine wani wannan da ake kiran shi zikirt wani wuri ne wanda yake na musamman a nan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci ita wannan sallah salatul khawf wuri na hudu shine wurin da ake kiran shi zatun riƙa ko kuma mu ce a yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fita wanda ake kiran shi gazuwatu zatun riƙa can wajen najd ne a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya sallaci salatul hau kamar yadda ibnul qayyim Allah ya ji kansa yayi bayani game da haka tare da cewa wannan yana nuna mana wato cewa sallah abu ce mai girma mai matukar mahimmanci a gun ubangiji subhanahu wata'ala don haka ubangiji subhanahu wata'ala ana cikin irin wannan hali hali wanda yake na yaki to ba a ba musulmi uzurin cewa ya yi sallah shi kadai ubangiji subhanahu wata'ala sai ya shar'anta mana cewa ga yadda za a yi wannan sallah sai da allah ya nuna kaifiyarta a cikin alkur'ani don haka wannan yana nuna wajabcin sallah ta jama'a kuma da mahimmancin ita sallah a gun ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan bugo da ƙari kuma wannan yana nuna mana wato girman matsayi na jihadi a musulunci domin al'amari na jihadi cewa al'amari ne mai girma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rangwame game da wato wasu rukunai daga cikin rukunan sallah saboda in har yaki ya tsananta ana cikin sallar duk wasu tanakkulat da wani ka ɗauko makami nan ka sara ka juya nan ko da ka ba alƙibla baya kana cikin sallah ka fita da gudu ba maganar ruku'u ba maganar sujada sai dai kai nuni da su wannan yana nuna girman al'amari na jihadi saboda jihadi ne ubangiji subhanahu wata'ala ya rangwame game da waɗannan rukunai waɗanda suke na sallah to don haka a takaice ita wannan sallah wadda ake kiranta salatul khawf wato kusan nau'i goma sha shida ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala ɗaya na abin da ya kala goma sha shida tare da cewa abin da ya shahara ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sifa shida ce zuwa bakwai kamar yadda al'imamu Ahmad Allah ya ji kansa ya halitta kowanne daga cikin sifofin nan bakwai kenan kowace shida zuwa bakwai kenan za a iya yin su to shine a takaice insha Allah za mu ga kenan kaɗan daga cikinsu tare da cewa daga cikin sifofin shida zuwa bakwai wadda al'imamu ahmad ya zaɓa da sauran malamai wadda ta fi kowace sifa daga ciki shine hadisin sahal ibn abi hasma al-ansari domin kaifiyar wannan sallah kamar yadda ta zo a cikin hadisinsa ta yi daidai da yadda Allah ya ba mu kaifiyarta a cikin alkur'ani don haka malamai suka gabatar da kenan wancan hadisi nashi akan sauran hadisan tare da cewa su ma tabbatattu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine anan malam ya zo mana da hadisin Salih ibn Khawwat shi ko ya rawaito daga mutumin da ya yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawma zati riqa wato a ranar yakin da ake kiran shi zatun rika ya sallaci salatul khawf wato sallah ta yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi ne ya yaki wasu jama'a wata kabila wanda ake kiransu banu gadfan banu gadfan wato kabila ce ta uyaina ibn hisin alfazari uyaina ibn hisin alfazari kabilarsa ce banu gadfan wanda suka yi haɗin gwiwa tare da kafiran ƙuraishawa da yahudawan banu ƙuraiza da sauran yahudawa waɗanda suke gefen madina da munafikai da sunan cewa a je a zagaye madina a shiga a fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa wanda ake kiran shi gazwatul ahzab wanda ya kasance a shekara ta hudu da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan kabila wanda ake kiran su banu gadfan su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaka wannan yaki kuma ake kiran shi gazwatu zati raifa ya samu wannan lakabi domin lafazin arriƙa jam'i ne na ruku'a idan aka ce ruku'a wato shine kenan guntuwar fata ko kuma guntun tsimma domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan yaki wato sun wahala kwarai kafafuwansu babu takalma gaya ƙasa ce sahara da duwatsu da komai wato digadigansu suka ringa falfashewa sai mutum ya ɗauki wata fata ko wani sun ma sai ya naɗe kafarsa saboda ba su da takalma suna da ƙarancin takalma a wannan lokaci to shine ake kiran wannan yaƙi ake kiran shi zatu riƙa domin mafi yawan sahabbai sun naɗe ƙawahuwansu in ma da fata ko da wani tsumma shine ya ce daga salih ibn khawat salih ibn khawat wato yana daga cikin tabi'ai shine ya rawaito daga wanda ya sallaci sallar khawf salatul khawf sallah ta tsoro tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar wato shine wato gazwatu zatin riqa don haka jahala ko ta sahabi wannan ba ta cutarwa rashin sanin wane ne daga cikin sahabbai wannan baya cutarwa saboda sahabbai gaba ɗayan su adalai ne shine sai ya ce anna ta'ifatan min ashabihi lalle wata jama'a daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fita da su wannan yaki sallat ma'ahu sun yi sallah tare da shi wa ta'ifatan wijahar adu kuma lalle it- wata jama'ar ta daban wato su kuma suna gaban kenan makiya sun je sun kare makiya kenan jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasa biyu kenan sojojin nasa kashi ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah tare da su wa ta'ifatan wijahal adu wata jama'ar kwa kenan ta fuskanci abokan gaba kenan ta tsare su don kar su kawo ɗauki da farmaki akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa fa salla bil ladina ma'ahu raka'a jama'ar da ke tare da shi wanda ya yi kabbara ta harama tare da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci raka'a guda cikakka bayan an yi raka'a guda cikakka sun masabata ƙa'iman da aka tashi aka miƙe manzon Allah sai ya tabbata a tsaye wa atammu li anfusihim wannan jama'a sai suka ci koma kansu abin da ya rage kenan na raka'ar guda da suka ci ko raka'a guda suka yi tahiya suka salamce thumman sarafu sannan sai suka juya suka tafi fasaffu wijahar adu suka je suka jiru wato wajen makiya kenan ta bangaren da makiya ake tsammanin za su fito ma jama'a ta musulmi suka je suka kare wannan gu waja'atin fa'ifatul ukhra sannan ita waccan jama'a ta daban kenan wanda suka yi gadin makiya a farko sai suka zo a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tabbace yana tsaye fa salla bihim bihim rak'ata allati baqiyat suka yi takbiratul ihram manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci raka'a da ta rage tare da su thumma thabata jalisan da aka duka aka yi sujada aka zo aka zauna aka yi tahiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tabbata yana zaune bai salamce ba wa atammu li anfusihim suka ci koma kawunan su kenan abin da ya rage na raka'ar guda thumma sallama bihim sannan da suka zauna suka yi tahiyya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya salamce tare da su wannan kaifiya ita ce kaifiyar da ta yi daidai da nassi na alkur'ani an gane ku shine yayi daidai da nassi na alkur'ani kenan hadisin sahal ibn abi hasma al-ansari shine wannan hadisi kenan domin anan abin da muke so mu gane ita kaifiyar wannan sallah lokacin da kenan aka fita lokacin sallah yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kasa jama'arsa kashi biyu da ya kasa ta kashi biyu wannan kashi na farko manzon Allah sai ya ce to ku tsare abokan gaba ku fuskance su kuma a wannan kaifiya abokan gaba ba sa ɓangaren alkiula za mu iske idan abokan gaba a ɓangaren alkiula suke to akwai wata kaifiya ta daban yadda za a yi kenan wannan abin da muke so mu gane a yanayinmu na nan kenan misali a ce abokan gaba a kudu suke ko a arewa ko a yamma to a nan sai a kasa su kenan mayaka kashi biyu kashi na farko kenan sai su fuskanci abokan gaba su tsare su sannan kashi na biyu wannan shi kwa limami sai ya fuskanci alƙibla ya wuce gaba ya yi kabbara jama'ar su yi sahu bayan shi su waɗannan jama'a na farko kenan zai yi raka'a guda da su cikakka idan aka yi raka'a guda cikakka aka taso aka meke kenan shi zai tabbata a tsaye shi limami kawai shiru zai yi ya jira kenan sai su ci koma kansu wannan raka'a ta biyu kenan da ta rage su jama'ar sai su ciko idan suka ciko suka zauna suka yi tahiya sai su salamci idan suka salamce sai su tashi su je can mahallin kenan abokansu su ci gaba da gadi kenan wannan jama'a kuma sai su zo sai su tarar da limami yana tsaye sai su yi kabbara a bayan shi a lokacin nan kuma sai ya fara karatu kenan ya zo da wannan raka'a ta biyu tare da su wanda kuma su ta farko ce kenan idan aka yi sujada aka taso shi limami sai ya tabbata yana zaune su kuma sai su meke kenan sai su ci koma kansu raka'a wadda ta rage idan sun ci ko sun zauna sun yi tahiya sun gama limami sai ya sallama sai su salamci to wannan shine ubangiji ta'ala yake cewa wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum qa'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti qa'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum ubangiji ta'ala ya ce wa'iza kun tafihim in ka kasance a cikinsu ma'ana sahabbanka ubangiji ta'ala ya ce fa'aƙamta da humus salata wato kai nihin tse da sallah fanta kun fa'ifatun minhum ma'aka an gane ko ma'ana in ka kasance kenan a cikin makiya kuma lokacin sallah ya yi ubangiji ta'ala ya ce fanta kun fa'ifatun minhum ma'aka wata jama'a ta tsaya tare da kai wal ya aku zo aslihatahum ubangiji ta'ala yace su rike makaminsu makamin ba aje shi ba za a yi ana sallah makamin ana rike da shi za a yi sallah da shi shine yace wal ya aku zo aslihatahum ubangiji ta'ala yace wata jama'a daga cikin su ta kasance tare da kai wal ya aku zo aslihatahum su rike makaminsu ma'ana su ci gaba da rike makaminsu ba aje shi ba za a yi ana sallah sai ya ce faɗi za sajadu in har sun yi sujada falya kunu min wara'ikum waccan jama'a kenan su kasance ta bayan ku kenan sun yi gadin ku sun tsare ku don kar a kawo muku mamaya shi ne ya ce falya kunu min wara'ikum sai ya ce wal ta'ati fa'ifatun ukhra kenan ita wannan jama'a kenan in an yi raka'a guda da ita sai ta ci koma kanta iya abin da ya rage in ta salamce sai ta je ta tsaya mahallin ɗan uwanta kenan sai su ci gaba da gadi su kuma sai su zo shine yace wal ta'ati da'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka waccan jama'a ta daban wadda bata yi sallah da kai tare da kai a farko kenan sai ta zo su ma su yi sallah tare da kai kenan wannan raka'a ta biyu sai ka yi tare da su in ka yi wannan raka'a ta biyu tare da su sai su tashi su ci ko abin da ya rage kenan kuma sai ka salamce tare da su in ka salamce sai su salamce to shine anan yace mana anna qa'ifatan min ashabihi sallallahu alaihi wa sallam sallat ma'ahu lalle wata jama'a daga cikin sahabbansa wato sun yi sallah tare da shi me ake nihi sun yi sallah tare da shi raka'a ta farko kenan wa qa'ifatan wijahal adu an gane ko kenan wannan ma'adufun ne ala anna qa'ifatan min ashabihi ai wa anna qa'ifatan wijahal adu ita waccan jama'a ta daban ita kuma tana ta fuskanci abokan gaba kenan tana gadin su fa salla bil ladina ma'ahu rak'atan jama'ar da ke tare da shi a farko kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallaci raka'a ɗaya da su da ya sallaci raka'a ɗaya tare da su kenan da aka yi tsago daga sujada ta biyu aka meke tsaye sun masabata ka'iman sannan manzo Allah sai ya tabbata halin yana tsaye wannan shine yake tabbatar mana da halaccin jira a cikin sallah saboda wata maslaha ta musamman daga cikin maslahohi na sallah lalle za a iya dan jira kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a tsaye yayi shiru yana jira kenan su ci koma kansu wannan raka'a da ta rage in sun ci ko sun salamce su je su tsaya mahallin yan uwansu waɗancan jama'a kuma su su zo shine anan yace summa sabata qa'iman sannan sai ya tabbata halin yana tsaye wa atammu li anfusihim suka ci koma kawunan su kenan raka'a ta biyu wadda ta rage da suka ciko suka salamce man sarrafu sannan sai suka juya fasaffu wijahal adu suka je suka jeru wato wajen abokan gaba kenan suka zamanto su za su yi gadi waja'ati qa'ifatul ukhra wannan jama'a ta daban wadda kenan ba a yi raka'a ta farko da ita wadda ta yi gadi a farko sannan ita sai ta zo shine can yace wala ta'ati qa'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka fa salla bihim raka'ata allati baqiyat manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya sallaci raka'ar da ta rage tare da su kuma sabata jalisan da ya sallaci raka'ar da ta rage tare da su raka'a ta biyu kenan shi sallar shi ta cika sai ya tabbata kenan a zaune yana jiran su wa atammu li anfusihim suka ci koma kawunan su kenan raka'ar da ta rage thumma sallama bihim sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salamce tare da su a nan kuma za mu fahimci tsantsar adalci wato na musulunci ita raka wannan jama'a ta farko ta samu rakta kabiratul ihram tare da limani ita kuma jama'a ta biyu ta samu sallama tare da shi wanda daman ita sallah mabudinta wato shine tsarki harama sallah kabbara ta harama fita daga sallah shine sallama kenan ita jama'a ta farko ta samu takabiratul ihram tare da limani ita kuma jama'a ta biyu ita ku ta samu sallama tare da limani don haka wannan yana daga cikin fuskokin da malaman suka rinjayar da wannan kaifiya akan dukkan sauran kaifiyar da ta zo na salatul kaw kenan wannan abin da muke so mu gane in har bulaguro ne wanda yake na wanda aka iya yin kasarin sallah kenan in kamar tafiya ce wadda kenan a cikin hali ne na bulaguro kenan da ake kasarin sallah kenan misali sallar azzahar da sallar isha da sallar la'asar da domin raka'a biyu ne kenan jama'a ta farko sai ya raka'a ɗaya da su ta biyun su ma ya raka'a ta biyu tare da su in kuma misali yakin ya kasance a hali ne wanda yake na zaman gida kenan jama'a ta farko zai yi raka'a biyu da su idan aka yi raka'a biyu misali sallah azhar ce an gama tahiya kenan limami sai ya tashi ya meke zuwa raka'a ta uku kenan in ya meke zai tabbata a tsaye kenan sai su ci koma kansu raka'a biyu da ta rage idan suka ci koma kansu raka'a biyu da ta rage suka yi tahiya suka salamce kenan sai su je mahallin yan uwansu su ci gaba da gadi ita waccan jama'a sai ta zo sai su yi takabiratul ihram limami sai ya sallaci raka'a biyu da suka rage tare da su idan aka gama kenan sai ya tabbata yana zaune sai su tashi su ci koma kansu raka'a biyu da ta rage in sun ciko sun zauna sun yi tahiya sannan ya salamce sai su salamce in kwa sallah ta magariba ce kenan jama'a ta farko raka'a biyu zai yi da su in ya yi raka'a biyu da su sai ya tashi ya meke kenan zuwa raka'a ta uku sai ya tabbata yana tsaye kenan sai su ciko raka'a ɗaya da ta rage idan suka salamce sai su je su ci gaba da gadi kenan waccan jama'a sai ta zo sai ya sallaci wannan raka'a ta uku da ta rage tare da su sai ya tabbata a zaune sai su tashi su ci koma kansu wannan raka'o'i biyu da suka rage in sun gama tahiya sai ya salamce kenan su salamce tare a takaice kenan wannan ita ce kaifiya ta farko shine malam ke faɗa cewa wannan hadisi hadisi ne muttafaqun alai kuma lafazin na al'imamu muslim ne kamar yadda wato hadisin ya auku a cikin wani littafi mai suna al-ma'arifa na ibn manda daga salih ibn khawat shi kuma daga mahaifinsa kenan don haka a nan sai ya ce amman salla ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama yau mazatin riƙa'i salatul khawf kenan a nan sahabin a ɓoye yake shi kuma sahabin kenan shine sahal ibn abi hasma al-ansari wa an ibn umar radiyallahu anhuma annahu qala غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين متفق عليه واللفظ للبخاري wato daga ibn umar allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa gazautu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kibala nashdin ya ce na fita yaƙi tare da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wato wajen najid idan aka ce najid dukkan wani wuri wanda yake tudu shine ake kira da najid an gane ku don haka waɗannan yanki da ake kiran shi najid saboda garuruwa ne wanda akan tudu suke yanki ne wanda yake da tudu shine ake kira da najid wanda yanki ne bangare ne a cikin saudiya kuma bangare ne hallo a cikin wanda ya hada da cikin yaman yaman yankin najid kenan kamar yadda ita riyad a yau cikin yankin najid take to wajen wannan bangare ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita yaki to shine ibnu umar yake cewa fawazaina da aduwa sai muka fuskanci abokan gaba fasafafnahum wato muka jeru gabansu kenan muka tsare su faqama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli bina wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya tsaya yana sallah da mu faqama ta'ifatu ma'ahu wata jama'a sai ta tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin yin sallah wa aqbala ta'ifatun ala al'adu wata jama'ar ku sai ta fuskanci wato ta gabaci abokan gaba domin ta tsare su kar su kawo ma jama'a ɗauki waraka abiman ma'ahu wa sajada sajidataini wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi ruku'u tare da jama'ar da ke tare da shi wa sajada sajidataini yayi sujada biyu thumma sarafu sannan sai suka juya suka tafi makana fa'ifatin lati lam tusalli wato mahallin jama'ar da ba su yi sallah ba a farko kenan sai suka je suka ci gaba da gadin abokan gaba faja'u ita wannan jama'a kenan wadda ba a yi sallah da ita a farko sai suka zo faraka abihim raka'atan manzon Allah ya sallaci raka'a tare da su kenan faraka abihim raka'a wato yayi ruku'u tare da su wa sajada sajdatayn kuma ya yi sujada biyu sun sallama sannan manzan Allah sai ya salamci faƙama kullu wahidin minhum faraka a linafsihi raka'atan wa sajada sajdatai kowane ɗaya daga cikinsu gaba ɗayansu wato sai ya tsaya ya tashi kenan ya ci koma kansa raka'ar da ta rage kenan ya yi rukuhu ya yi sujada guda biyu a takaice wannan kenan ita ce sifa ta biyu ko mu ce kaifiya ta biyu kamar yadda anan ibn umar allah ya kara musu yadda yake ba da labarin cewa a lokacin da suka fita kenan da lokacin sallah yayi manzon allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kasa jama'ar kashi biyu kenan jama'a ta farko manzon allah sallallahu alaihi wasallama yayi kabbara ta harama tare da su aka yi ruku'u aka yi sujada da aka yi sujada kenan sai suka tashi suka je mahallin kenan yan uwansu suka ci gaba da tsaro suka ci gaba da gadi sannan ita waccan jama'a kuma sai ta zo wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya sallaci raka'a ta biyu da su da ya yi raka'a ta biyu da su kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya salamci da ya salamce kowanne daga cikinsu a mahallin da yake sai ya tashi ya ci koke na raka'ar da ta rage tare da shi kenan a nan abin da muke so mu gane kasancewar a nan bambancin wannan sifa da sifa da ta gabata kaga a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi jiran kowa ba daga cikinsu ita wannan jama'a ta farko da ya yi raka'a ta farko da su kenan kai tsaye da aka yi raka'a guda da su sai suka tashi suka je suka tsaya mahallin yan uwansu waɗancan kuma kai tsaye suka zo da suka zo a nan wannan raka'a ta biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallata tare da su kenan sun isko shi yana tsaye yana karatu suka yi kabbara suka bi shi da suka bi shi kenan a nan da ya ciko wannan raka'a ta biyu kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya salamce ba tare da ba yayi jiran su cewa su ci koma kansu abin da ya rage na wannan raka'a kenan da ya salamce su waɗannan waɗanda aka yi raka'a ta farko da su suka koma suka ci gaba da gadin abokan gaba a wannan mahalli nasu suka tashi da suka ji sallamar liman kenan suka ciko kowa ya ci koma kansa raka'ar da ta rage su ma a nan waɗanda aka yi raka'a ta biyu da su suka tashi kenan suka ci koma kansu raka'ar da ta rage kenan kowace jama'a a nan ta samu raka'a guda tare da limani a takaice kenan wannan ita ce kaifiya ta biyu mun fahimci kenan bambanci tsakaninta da kaifiya ta farko kenan kaifiya ta farko kenan da ya yi raka'a ɗaya tare da jama'a ta farko kenan tabbata yana tsaye kenan su waɗannan suka ci ko abin da ya rage sai da suka ci ko abin da ya rage suka salamce sannan suka ci kaga kenan wannan bambanci na biyu kenan manzon Allah ya yi jiransu sun ci ko raka'a da ta rage musu kuma sun yi sallama kafin limami ya salamci sannan suka je can suka ci gaba da gadi sannan waɗannan suka zo da ya yi jiransu suka zo suka yi kabbara ta harama ya ci ko raka'ar da ta rage da ya ci ko raka'ar da ta rage kenan sai ya tabbata yana zaune yana jiran su ciko ma kansu abin da ya rage da suka ciko sannan ya salamce suka salamce to amma a wannan sifa ta biyu kenan jama'a ta farko da aka yi raka'a ta farko tare da su kenan kai tsaye suka tashi suka koma ba tare da sun yi sallama ba suka je suka ci gaba da gadi waccan jama'a suka zo suka yi kabbara bayan limami da ya ciko raka'a ta biyun wannan tare da su kai tsaye ya salamci kenan su waɗancan suka tashi suka ciko abin da ya rage su ma kai tsaye suka tashi suka ciko kenan da su wancan kin da waɗannan kin duk a lokaci guda ne kenan kowa yake ciko abin da ya rage masa su waɗannan a can kenan suna cikowa su ma waɗannan a nan suna ciko iya abin da ya rage musu wannan kenan ita ce sifa ta biyu وعن جابر رضي الله عنه أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نهر العدو فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني وذكر مثله وفي آخره ثم, صل ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا رواه مسلم ولأبي داود عن أبي عياش الزركي مثله وزاد innaha kanat bi usfan wato daga jabir ibnu abdullah Allah ya kara masa yadda ke faɗa na halarci sallar yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wancan hadisi na ibnu umar Allah ya kara masa yadda yana ba mu labarin cewa tare da shi aka yi wannan sallah sannan shi ma jabir ibn abdullah Allah in kara masa yadda a nan yana ba mu labarin cewa ya halarci ita wannan sallah ta yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma wannan kenan a usfan ne aka yi kamar yadda usfan kenan wuri ne wanda yana tsakanin makka da madina ya fi kusa da makka kenan kilo 80 ne daga birnin makka shine anan yake cewa ba safafna saffai ne ya ce sai muka yi sahu biyu an gane ko gaba ɗayan kenan jama'ar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake tare da ita sai suka yi sahu biyu saffun khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato sahu guda na bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wal'adu bainana wa bainal qibla wato makiya ku suna tsakaninmu da alƙibla kenan suna bangaren kenan gabas kamar misali a yanayin mu ana kenan manzon Allah sai ya jera jama'a aka yi sahu biyu shi ya wuce gaba kenan su kuma makiyan suna bangaren alkibla kenan an yi gaba da gaba da su to manzon Allah sai ya mai da jama'arsa kenan suka zamanto sahu biyu shine sai ya ce saffun khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wato sahu guda kenan na farko ya ce kai tsaye bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sahun na biyu ko yana bayan kenan sahu na farko shine yace wal adu bainana wa bainal qibla yace makiya suna tsakaninmu da alqibla fa kabbara annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wa kabbarna jami'an manzon Allah yayi kabbara gaba ɗayan mu kenan da sahu na farko da sahu na biyu wato muka yi kabbara thumma raka'a sannan manzon Allah yayi duka yayi ruku'u wa raka'ana jami'an gaba ɗayan mu muka duka muka yi ruku'u ثم رفع رأسه سنما زان الله يدغو كانسا من الركوع daga ruku'u wa rafa'ana jami'an yace gaba ɗaya mu muka dago kai thumma nahadara bis sujudi sannan zan Allah sai ya sunkuya domin yin sujada wa saffu alladhi yalihi wato da sahun da ke kusa da shi kenan sahu na farko kenan da limami da sahu na farko kai tsaye suka sirmiya domin yin sujada wa qama safful muakhkhar fi na har la'adu shi kuma sahu wanda yake na bayan sahu na farko shi kuma sai ya ci gaba da tsayuwa kenan bayan an ɗago daga ruku'u fi na har la'adu wato gaba da fuskantar abokan gaba kenan sahu na farko da limami su suka duka suka yi sujada amma shi sahu na biyu kenan suna tsaye ba su duka ba falamma qabas sujuda lokacin da wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gama sujada ya taso kama saffun lazi yalihi sahun da ke kusa da shi kenan su ma sai suka taso suka meki an gane ko sai suka tashi suka meki kenan shi ko sahu na farko na biyu kenan yana nan bayan an dago daga ruku'u kenan shi yana tsaye sai da kenan limami da sahu na farko kenan suka gama sujada suka dago shine yace a wata riwaya thumma sajada ثم سجد وسجد معه الصف الأول shine yace sannan manzon Allah ya duka yayi sujada kenan da aka dago daga ruku'u sahu na farko ya duka yayi sujada tare da shi falamma qamu lokacin da shi limami da sahu na farko kenan suka dago daga wannan sujada kenan suka meke tsaye sun gama sujada ta biyu sun meke tsaye sajada saffu thani shi sahu wanda yake na biyu shi ko sai ya duka ya je yayi sujada suka je suka yi sujada su guda biyu da suka gama suka miƙe sun mata akara safful awwal sabu na farko sai ya janyo da baya suka yo da baya wata kaddama saffu sani su kuma sahu wanda yake na biyu suka sai suka yi gaba suka zamanto su ne sahu na farko kenan maimakon da su ne a sahu na biyu a farkon sallah kenan da aka yi wannan raka'a guda kenan sai suka yo gaba suka zamanto su ne sahu na farko shi ko sahu na gaba sai yayo baya kenan sai ya zamanto shi ne sahu na biyu shi ne sai ya ce wa zakara mislahu sai ya ambata kwatancinsa kenan a nan ma da aka zo a raka'a ta biyu da aka duka tare aka yi ruku'u gaba daya da sahun na farko da sahun na biyu da aka dago daga ruku'u kenan shi sahu na farko sai ya duka tare da limami ya yi sujada shi kuma sahu na biyu kenan sai ya tabbata wanda a farko shine sahu na farko kenan suna tsaye da wannan sahu na biyu na farko kenan da limami da suka dago daga sujada suka zauna domin yin tahiya sun dago sannan su kuma sai suka duka suka je suka yi sujada yayin da suka yi sujada suka gama sannan su ma sai suka zauna suka yi tahiya shine sai ya ce wa fi akhirihi thumma sallama annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wa sallamna jami'an sannan manzon Allah ya salamci kuma muka salamci gaba ɗaya mu gaba ɗaya mu muka salamci to kasancewar ita wannan kaifiya abinda muke so mu gane kenan ita wannan ba a kasa jama'a kashi biyu ba me yasa saboda makiyan kenan ana gaba da gaba da su kenan bangaren alkibla suke kenan tunda ana ganin su ana cikin sallah ana ganin su kenan ba yanda za a yi su kawo dauki dan haka anan kenan hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya jera jama'a sa suka yi sahu biyu kenan gaba ɗaya kuma tare aka yi takbiratul ihram aka fara sallah kuma aka yi ruku'u tare kenan an yi ruku'u tare lokacin da aka ɗago kenan shi sahu na farko kenan da shi aka duka aka yi sujada amma shi wannan sahu na biyu da aka ɗago daga ruku'u su sun tabbata a tsaye kenan limami da sahu na farko lokacin da suka yi sujada ta farko suka ɗago suka koma suka yi sujada ta biyu kenan da suka meke tsaye kenan shi sahu na biyu shi ko sai ya duka ya je ya yi sujada ta farko da ta biyu da ya gama wannan sujada guda biyu sahu na biyu kenan da ya meke tsaye kenan su waɗannan sahu na farko sai suka janyo da baya su kuma wannan sahu na biyu kenan sai suka yi gaba kenan adalci a nan kamar yadda waɗannan suka samu sahu na farko kuma aka yi ruku'u tare aka yi sujada tare da su a farko kenan su ma wannan sun samu kwatancin haka kenan su waɗannan sahu na farko suka janyo da bayan su kuma waɗannan suka yi gaba a raka'a ta biyu kenan da limami ya doka ya yi ruku'u gaba ɗaya tare aka yi ruku'u da aka ɗago kenan da limami da wannan sahu na farko suka duka suka je suka yi sujada su wannan sahu na biyu kenan suna tsaye kenan da limami da sahu na farko da suka ɗago suka zauna kenan domin yin tahiya su wannan sahu na biyu sannan sai suka duka suka je suka yi sujada sannan da suka ɗago suka zauna aka yi tahiya kenan limami ya salamce kuma gaba ɗayansu suka salamce kenan kaga da takabiratul ihram da sallama gaba ɗayansu kowa ya samu kuma kamar yadda wannan sahu na farko ya samu kusaci da limami shi ma sahu na biyu kenan a raka'a ta biyu sai ya zamanto shine na farko shi ma ya samu kusaci da limami wannan hadisi kuma shine asali game da shar'anta ita wannan sallah sallah ta yaki saboda kafiran ƙurayshawa da suka samu labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi nan tafi da jama'arsa zai zo makka domin yin umra a shekara ta shida an gane ko kenan amul hudaybiya a lokacin nan sai suka tura Khalid ibn al-Walid wato tare da mayaka kusan wato mahayan dawakai kusan doki 200 tare da mayaka suka tura Khalid ibn al-Walid lokacin nan bai musulunta ba a matsayin shine jagoran yakin su aka tura shi da wajen doki 200 da mahaya su je su tari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kai musu dauki yaya aka yi sun fita lokacin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa sun sallaci sallah azhar su sun yi jiran kenan su kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa dauki lokacin suna cikin sallah wannan dama suka so su samu su dau numfashinsu ana cikin sallah kenan su kai musu dauki na yaƙi kenan kafin su tantance sun yi ɓanna to sallar azhar sai ta kuce musu tuna an sallaci sallar sannan suka iso sai suka ce to bari mu yi jira har lokacin la'asar yayi to lokacin la'asar da yayi ubangiji subhanahu wata'ala sai ya turo sako ga manzon shi ya saukar da wannan aya wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum qa'ifatun minhum ma'aka waliyakhudhu aslihatahum فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم وليأخذوا هزرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة شنو وبنجي تعالى يتي ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم wa amti'atikum fayamiluna alaykum mailatan wahida to iya abinda suke guri kawai sai an fara sallah su kawo dauki ubangiji ta'ala sai ya sauko da wannan aya ya shar'anta ma manzon sa cewa ga yanda za a yi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi wannan kaifiya kenan ya jera jama'a sahu biyu domin ana gaba da gaba da su kenan a waccan kuma kenan wancan yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yi waccan kaifiya wadda ta yi daidai da nassi na alkur'ani amma a wannan ne kenan sababin saukar ita wannan aya shine anan kenan malam ya ce sun masallaman nabiyu sallallahu alaihi wasallam wasallamna jami'a sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya salamce gaba ɗayanmu wato muka salamce kenan wannan ita ce sifa ta uku amma ita wannan sifa ta takaita ne a lokacin da kenan abokan gaba suke tsakanin muminai da alƙibla kenan in ya kasance a ɓangaren alƙibla suke amma in ba a ɓangaren alƙibla ba suke to ba za a yi wannan kaifiya ba sai dai a yi waccan ta farko ko a yi ta biyu saboda wannan kenan ana gaba da gaba da su kenan ana gani ko da ana cikin ruku'u kenan in suka tunkaro ana sanin tunkaro wasu da haka ake ruku'u tare amma sujada kenan sai a kasa biyu وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخ بآخرين ركعتين ثم سلم ومثله لأبي داود عن أبي بكر wato na ga al'imamun nasa'i kenan riwayarsa ta wata fuska ta daban daga jabir ibn abdullah Allah ya kara masa yadda cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci raka'a biyu wato da jama'a daga cikin sahabbansa thumma sallama sannan sai ya salamci thumma salla bi akharina raka'atayn sannan jama'a ta biyu da ta zo manzan Allah ya yi raka'a biyu da su sun masallama sannan ya salamci kenan wannan sifa ta hudu kenan jama'a ta farko sai ya kasa jama'a kashi biyu jama'a ta farko manzan Allah sai ya yi raka'a biyu da su da ya yi raka'a biyu da su sai ya salamce kuma su ma suka salamci sannan suka tafi suka ci gaba da gadi waccan jama'a ta biyu ta zo da ta zo kuma yi kabbara ya yi raka'a biyu da su ya salamce su ma suka salamci ita wannan jama'a ta farko mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi farilla tare da su wannan ta biyu kuma nafila ce su kuma suka bi shi wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da halaccin mai farilla ya bi mai nafila tunda ta farkon da mazan Allah sallallahu alaihi wasallama da yi wannan nafila ce wannan farilla ce ta biyun nan da yi maimaita ita kuma nafila ce su suna farilla kenan shi yana nafila kenan wannan ita ce sifa ta hudu kenan a kasa jama'a kashi biyu kenan jama'a ta farko kenan limami sai yi raka'a biyu da su idan ya raka'a biyu da su ya salamce suka salamce sai su tashi su je su ci gaba da gadi waccan jama'a sai ta zo kenan sai ya yi kabbara da su kuma ya zo da raka'a biyu in ya salamce su salamci kenan kaga wannan ta sha bamban da kaifiya ta farko da kaifiya ta biyu da kaifiya ta uku saboda ita nan ba maganar cikowa cewa su ciko ma kawunan su kenan na farko an yi raka'a biyu da su an salamci kenan sallar su ta cika me yasa domin sallah ce ta bulaguro raka'a biyu biyu ce kenan waɗannan su kuma kenan sai raka'a biyu da su wanda raka'an nan biyu da yayi nafila ce su kuma farilla ce suke a takaice wannan hadisi hadisi ne sahihi domin asalinsa yana cikin sahihu muslim don haka shek nasir albani allah ya ji kansa ya inganta hadisin kenan wannan yana bayyanar da sifa ta hudu daga cikin salatul khawf wa an huzaifa radiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما wato daga Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sallaci sallah ta yaki bi ha'ula'i raka'a wato da wannan jama'a ta farko manzon Allah ya sallaci raka'a ɗaya da su wa bi haula'i raka'a su ma waɗannan manzon Allah ya sallaci raka'a da su wa lam yaqbu wato a cikin su gaba ɗaya babu wanda ya ciko wani saura daga cikin su kenan jama'a ta farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi raka'a ɗaya da su sannan jama'a ta biyu su ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya sallaci raka'a guda da su a cikin su kuma babu wanda ya tashi ya ciko abin da ya rage kamar yadda asalin hadisin na cikin sahihu muslim abdullahi dan abbas yake cewa faradallahu salata ala lisani nabiyyikum fil hadri ar- fil hadri arba'an wa fis safari raka'atayn wa fil khawfi raka'a yake cewa ubangiji ta'ala ya farlanta sallah akan harshen annabinku a hali na zaman gida raka'a hudu a cikin hali na bulaguro raka'a biyu a cikin hali na yaƙi raka'a daya kenan wannan jama'a ta farko kenan da ya raka'a ɗaya da su wato sai suka salamce kuma wannan jama'a ta biyu kuma ya raka'a ɗaya da su su ma suka salamce gaba ɗaya babu wanda ya ciko a cikinsu don haka wasu malamai suka takaita wannan cewa a lokacin da yaƙi ya tsananta to irin wannan ya kamata a yi raka'a ɗaya kenan jama'a ta farko a yi raka'a ɗaya da su su salamce sannan ta biyu a yi raka'a ɗaya da su su ma su salamce a takaice wannan hadisi shi ma hadisi ne sahihi kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin wa an ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salatu al-khawf rak'atun salatu al-khawf rak'atun ala ayyi wajhin kan rawahu al-Bazzar bi isnadin da'if wato daga abdullahi dan umar allah ikara musu yadda na faɗa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu na khawfi raka'atun ala ayi wajhin kana wato ita sallar yaƙi wato raka'a ɗaya ce a koma wace fuska ya kasance koma ta yaya raka'a ɗaya ce tare da cewa shi wannan hadisi hadisi ne ga ifi bai tabbata ba daga manzo allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku kenan wancan hadisi ya yi bayani me ake nihi da raka'a kenan kowace jama'a kenan raka'a ɗaya za a yi da ita amma wannan hadisi bai inganta wani cewa akan kowace fuska me yasa saboda waɗancan hadisai da suka gabata jama'a ta farko manzon Allah ya yi raka'a ɗaya da su suka ci koma kansu abin da ya rage ta biyun ya yi raka'a wadda ta rage tare da shi sannan suka ci koma kansu abin da ya rage kuma ga waccan jama'a ta farko manzon Allah ya yi raka'a biyu da su ya salamce sannan kuma ya tashi jama'a ta biyu ta zo kuma ya raka'a biyu da su kenan wannan da yace salatul khawfi raka'atun ala ayyi wajhin kana hadisi ne da'ifi bai tabbata ba kenan in ma raka'a ɗaya za a yi kenan jama'a ta farko a yi raka'a ɗaya tare da su su salamce ta biyu a yi raka'a da ta rage tare da su su ma su salamce ba tare da an ciko ba wa an ibn umar radiyallahu anhuma marfu'a laysa fi salati al-khawfi sahawun akhrajahu ad-dar qudni bi isnadin da'if wato daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda hadisi ne marfu na faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba maganar raukan nuwa a cikin sallah ta yaki ma'ana ba maganar kenan raukan nuwa a takaice wannan hadisi hadisi ne da'if an gane ko bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah ta yaƙi in raukannuwa ta samu sujada za a yi kamar yadda ake yi a lokacin zaman lafiya kamar yadda shi ne asali na insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك